إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين in waga shi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radio amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan wanku Ilyas bin Abdullah gashi yan wa kamar da yadda aka saba za a ga mu da yau muna ina ga ladi takwas ga watan zulkada hijira shekara 441 wanda ya dace da 28 ga watan 6 shekara 2020 allah mana jagoranci an wade kamar da aka saba za a iya kira kan tambayoyi akan lambobi kamar haka ima lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 soixante ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana jagoranci a yan uwa wannan su ne lambobi da za a kira insha Allah muna fatar masu kira dai ya zamanto ana kokarin kulawa da kawo da rediyo a lokacin kira mutum ko ya tashi ya bar wurin da yake ko kuwa cewa ya kashe rediyon shine ko ya bar wurin rediyon ko ya kashe ta akwai na ga tambaya guda ta wani da karkara jiya karshen karatunmu yana magana ne akan ko an raba musu alama gado ne yake gaba a yi daidai ba to bayanin da yake yi cewa lalewan hulubuna muku bayani ba a raba gado a irin wannan tambayoyi raban gado za a je a zamana ne gaba mai raban gado ya binciki kowa da irin abin da aka bari don so da yawa mutum zai ma tambaya kan rabon gado alhali akwai wasu magadan ba zai ambace su ba kin ce sa duk abin rabon gado iya buƙatar kenan an zamana a gaban wanda zai raba gadon ya binciki duka wanda suke alaka da wannan mamaci da ya mutu wanda za a raba gadon shi don hakan samu irin wannan wani zai tsamana wani bai gado shi kuma iya gado san ma cikin tambaya ba zai kawo mutum wancan kin ba iya ga bai gado shi kuma iya da gado shi wannan tambaya ƙarshen karatunmu ne za mu tashi ya yi cewa mutum ne ya mutu ya bar mata ɗaya tana da ɗiya biyu maza kuma mata uku ita kuma ɗaya tana da namiji ɗaya da mata biyar ita ɗaya namiji ɗaya da mata biyar ita kuma ɗaya maza biyu da kenan mata uku sai suka kamar nan ɗiya uku ne kenan can ɗiya shidda to he ga suka ce aka raba gadon daidai to wannan ina ga uwa idan allah sa yana ji rabon da kawo da aka yi daidai aka yi rabon su daidai ne idan raba su daidai menene kasan asali a gado na mutum in ya mutu ya bar ɗiya ana ba namiji rabon mace biyu idan ka ɗauki shi ita wannan mai ɗiya biyu an ba ta maza biyu ko ne yana da biyu biyu ba hudu ba ga mata uku kashi ɗaya ɗaya ga hudu ga uku nawa kenan bakwai kinan bakwai gare su kaso bakwai gare su ita waccan mai ɗaɗe namiji namiji ɗaya iya da kaso biyu mata biyar suna da kashe guda guda nawa kenan bakwai kenan ko kenan da haka daidai ne abin da aka raba daidai aka yi ba kuskure ina ga haka abin yake tunda namiji da ba mace bi gare shi ina fata dan uwa sun ji magana dai kenan kasu zargi masu raban gadan hakan ne suka raba daidai yanda suka raba daidai ne Allah taimake mu kenan wannan ina ga ita ce dai wadda ta muka karanta karshen karatunmu na jiya kenan sai sabbi wanda kuma an aka yi kira akan wannan lambobi da aka bada insha Allah assalamu alaikum
alaikum salam
na'am muna nan lafiya alhamdulillah
tsari alhamdulillah
tambaya ce garin to bismillah
yawa wai kamar mutum ne iya ko mutum bashi kuma ya yi ya mutu
eh
yawa bakin tambaye ta mu kenan kana bin bashi mutumin kana eh, kana me kake ni Kai- kana iya yahewa ko kuwa
kamar shi ne gudun wanda za a ba gudun ya mutu to kana tambaya ne ya za a yi da shi- ya za a biya
yawa eh to na gane
yawa shikenan to kenan na gane dai mutum kana bin bashi mutum sai ya mutu kenan ya za ka yi da abin na gane to assalamu alaikum na'am assalamu alaikum assalamu alaikum na'am na'am ba jiwa ha kai akwai matsalar ya zo a yi sake kira ko a kira wata lamba lamba biyu muka bada ko ta move ko ta airtel assalamu alaikum na'am tashi lafiya alhamdulillah
tambaya ce gare mu game da sallah na'am bismillah mun yi kamar misali ana cewa akwai sallar nafila kai sai bayan sallar asar eh har ma malami ya kawo hujjoji yana cewa ummina aisha tana cewa ba ta taba gani ba mun sallar alaihi wasallam ya bar sallar raka'a biyu bayan sallar asar shi ne muke to kusan ya ne asali wannan magana to
eh
suke na gane to shi iya tambayar na fila kenan bayan la'asar to wannan shine dai kenan wadda muna ƙara jaddada wajen kira a yi ƙoƙarin kawo da radio assalamu alaikum na'am
Mana an tashi lafiya ko?
alhamdulillah
Masha Allah ina gida.
alhamdulillah alhamdulillah.
Eh tambaya ci gare ni Allah sa na sani a kai.
to bismillah alisa na sani Eh kama mutum na sallah.
eh
To haka ta farko sai mutum ya karanta eh sabbi sabbihi ko mm.
eh eh, sabbi su mara fita ala.
Eh.
To daga baya raka ta biyu mutum sura wanda ke gabanta ne mutum zai iya karantowa ko kuma idan mutum ya karanta da wanda an sama gare kama wasu ma'aikata da ko wasu ma'aikata buruci.
eh son sama da haka ko kuma dole ne sai da mutum ya kasa surorin da ke dafa gari ta ko al'adar kan su da ga ko wata da ko shamsu da duka eh Eh, kamar da su yi da sai mutum ya karanta sura wanda kare ya karanta da karanta da ya rasa da shi sai ka karanta surorin da ke dafa gari ta ko ko ko mutum ya karanta sama ba ne eh na gane
Eh,
to shi shi kenan assalamu alaikum na'am bismillah ha ha to ina ga na gane tambayar da mutum ya halitta ya armudi ya kozin kinshi na gane kenan sai dai kuma a yau tambayar da ma assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
alhamdulillah na'am
sai kuma zai ba da shi da mutum kan kana sama ko na kasa duk da yanayin koya eh na ci tambayar shi ne- sai jira amsa na ji tambayar tashi sai jira amsa insha Allah aha to to to Eh, insha Allah, na- na ji tambayar tashi aha to assalamu alaikum alaikum salam to na hata da yan wake nan eh, za a yi kokarin kula da salamu alaikum
Salamu Salam- alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Na kwana.
na alo alhamdulillah
Malam ina da tambaya.
na'am
Malam ina hukuncin wanda zai zo ya isko ya iske da ran shi ya kashe shi ya sare shi dan ka sha inuwa.
to na ji shikenan to ina ga yan uwa kamata yi a yi dan hakuri mu karanta wannan da aka suka aka zo da su da farko dai maganar kana bin bashi ya mutum ya mutu ya za ka yi kana iya kenan biya shi yan uwa idan mutum ya mutu duk abu da ke nashi ne da ya bari ya zamanto haƙƙin magada ne kenan za ka iske magadan shi ka ba su wannan kuɗi da mawacinsa yake binka shi kenan ba matsala komi da kama da mutane suke gajiya da matsala ma na magana kai kake bin shi ba shi ya mutu to wasu na ga cewa wai ai tun da ya mutu kenan baka eh, a kana ai yahi mishi ko ya mutu kana ba mutu kana ta ka yahi mishi amma abin da yi ka ga mu iyalan shi me yasa ake gudun kin ga mu iyalan mamaci ka yahi mai bashi yakan yi wannan mamaci yayi wasiya ga wannan ga- bashi ko ya rubuta ba su halin biya suna suna kokarin gama wannan kudin a biya iyawa kai ma ka mutu a kama iyalanka ka gani na haka idan an haka yahi wa mamaci bashi to ya kamata ka sanar da iyalan shi cewa ina bin wani kuɗi kuma na bi na yamje domin ko da ba sami dambe iya abin yadda musu yauni suna tana baban su ana bin shi bashi abin zai musu yauni kullum aka tana wani abun amma idan kaga ka je ka yayi zaka sanya musu rai za su ji daɗi kuma kai ka sabki a wace yauni muna fata an sa an gani magana mai magana nafila bayan la'asar yan wa wani mas'ala ce wanda malamai da jimawa suka yi ta manganu kanta kan mas'ala asali abin da ya shahara cewa hana nafila a bayan la'asar na ta ce babu sallah bayan la'asar har yaran ta fada to wannan yasa abin da ya shahara kenan to amma su malamai masu cewa ana yin nafila suna akwai magana akwai kaidi ba kurin nafiloli ba misali wannan abin ya shahara lokacin sahabbai misali lokacin umar bin khattab umar ya hana yin nafila bayan la'asar hatta kai yana bugon mutane iya hana nafila sai wani ya zo ma aisha tambaya cikin sai mutum akwai ruwaya ruwayoyin ingantattu ba magana akan shakka ingancinsu sai aisha take ba labarin cewa aka ce kin ga umar iya bugon mutane kan sallah nafila bayan la'asar kahin ita ma ba ita ba akwai kamar zai bin khalid al-juhani dan sa Abu Musa al-Ash'ari Umar ya isko sai yana hana sallah watan Abu Musa ke cewa Umar ko ka buga ko kakka buga sallah bana hasawa wannan sallah nake ba al-asar nayi ta tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam haka Zaid ibn Khalid al-Juhani shi ma haka ga ma Umar wallahi sallah na bazan hasa ba tun nayi ta tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ta kuma Aisha da aka bata labarin Umar bin Khattab yana hana nafila bayan la'asar ta ce rahimallahu Umar kana salima Allah ji kan Umar shi ma yana yi ta ce me yasa Umar yake bugun mutane dan gudun asali ita wannan sallar da aka hudu nafila ce raka'a biyu ba nafiloli ba gudun mutane daga wannan nafila raka'a biyu su rinka yin sallah salloli a bayan la'asar wannan shi Umar yake magana hasa kai rutu da aka hana kenan Umar yayi ne dan kare wata saddar zari'a kare wani abu ne han haka Umar Aisha ta ce kuma ruwa ingantatta kenan ta ba Umar Hamzali ta ce kuma shi ma iyayi to kuma haka a ruwa ta Muslim ta ce annabi sallallahu alaihi ce samar ka abi wannan abu da bai bai bari ci a gidana duk in yazo ta ce bai barin rakatul fajar da sallar raka'a bi bayan asar to wasu wasu dalilai wasu akwai wasu suna ga bari mansuk amma gaskiya magana hatta idan mutum samu wani al-muhallat ibn hazam ya kusan ya kwa- ya ya kawo wajen hadisai wajen 20 bangaren sahabbai bangaren tabi'ai da dama wanda suka tabbatar da yin hakan karshe dai ya rihi da magana cewa kurin tabbas akwai wannan sallah kuma shine kamar albani rahimahullah sun sila sila sai tahiyakin nashi iya magana cewa dinga wata sunna da ta mutu a wajen mutane ta nafila raka'a biyu kenan akwai ta jimin san rayata ta kace in gaskiya magana magana nafiloli ne mutsalakai aka hana bayan la'asar amma raka'a bi bayan la'asar wannan ta tabbata a wannan wurare wannan zai sabanin malamai amma gaskiya na soji sun inganta kan haka nan ina wata aje a diba wuraren da na hudu Allah ta muke mu sai maganar karanta sura ƙasa ko sama ga mai sallah yan uwa maganar karatu shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya karantar da al'umma farko kullum a ja raka'a ta farko ta yi tsawo in dai raka'a ta farko ta yi tsawo din yanzu misali ka zo karanta suratul qadar a cikin raka'a ta farko kuma ka zo karanta suratul bayyina raka'a ta biyu ka saba wancan sunna da annabi domin ka gani qadar ita ce a saman suratul qadar in nazalna fi qadar in nazalna fi qadar ita ce a saman suratul bayyina to yanzu kaga a raka farko sai ka zo ka yi ta kuma ka zo ka bayyana wanda ta kusa ukunta ta kusa ukun suratul qadar kuma na ita ce a ƙasa ka kenan abin abin da ake nema a karanta abin da yake na me ake cewa a karanta na farko a karanta a karanta sura mai tsawo in so kuma daga baya a karanta mai tsawo misali karanta suratul bayyina sai karanta suratul qadar duk da ta sama wannan shine ya dace yanzu misali na ɗauka misali irin suratul fajar an ka ɗauko da ta bayanta rashiya za ka ga abin kwarai bambancin ta ƙasa ga ta hatsau ɗan wadda almuhim babu laihi abinda ake nema ƙasa ko sama ko yin raka'a ko ko ta hatsau annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah ya karanta bakara da ya zo ya tsallake karanta suratul nisa mako ali imran a cikin sallar rake dare wannan sun dalilai na cewa kiran manzo Allah kanshi yayi haka nan a takaice da yanwa dai ba lahi bane ba san ko kasa abinda ake nema dai a sunna a tsayo tare ka a farko akan akan ta biyu assalamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah an da lafiya la la wanda ba da zai kwana alhamdulillah
na na'am na muna jin daɗin karatun nan sosai wallahi to Allah taimake mu da aiki Allah taimake mu da aiki shine babban abu Mm. to assalamu alaikum salamu alaikum Walaikun salam. sai mai maganar mas'alar arman ɗiyar kuzin ko kuzan ma'ana wanda kuke ɗiyan maza biyu ko ɗiyan mata biyu namiji ko mace nestin ka kenan ɗan uwa mas'alar wannan mutane da yawa akan mutane suna kamar lalle ɗiyar kuzan kinka ɗiyar ku kuke maza biyu ko mata ɗiyan mata biyu ɗiyar ka ce ta zamanci amma ɓangaren arme ba wanda ya ba wa haramci da ka ce za ka arama amma ya ce ta zumunci ba ta haramci ba amma za ka ya dace amma wani bangare a bangaren shari'a halaka ne zama kuma kuma misali aikace wanda kan maka kai kai nesa da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina ali ko zan ne kai da ali da annabi dai maza biyu suke kai tsaye kuma na ciki na na uba ɗaya ko ga cikin sa ɗaya zamu ce na na zamu ce na na ciki iya mutum cikin sa ɗaya da Abu Talib da baba annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga a wannan hali ciki ɗaya ne da baban wancan kaga kenan da Ali da Annabi uwa da kane ne na bangaren ɗaya maza biyu suke kenan akan haka Fatima radiyallahu anha Fatima ɗiya ce kai tsaye ga Sayyidina Ali ɗiya dan wanci ce amma gashi kuma ya da ta kaga wannan abu ne a hili bai buƙatar dogon abu tunda gashi aikace eh, da Annabi Sayyidina Ali uwa da kane ne ɗiya maza biyu kuma gashi Ali Annabi yaran Fatima ɗiya ce ta zumunci amma kuma bangaren halittar alamai an halitta kenan kwarin in an shirya ba lahi bane ba diya ce kuma mata ce diya ta zumunci kuma mata a wajen armi ba lahi bane ba wadda ka ce diya ta an san diya ta zumunci ce ita kuma babanta ne bangaren zumunci amma kuma ngan armi kuma mata ka ce wannan shi ne abinda yake kan wannan sai eh, ina ga wannan shi ne sai yawwa tana magana akan mas- matsayin wanda ya kashe icce ana shan inuwa to gaskiyar magana kashe ice ma haka kurin bawan da yin kuma banna ce kuma lana aka haka kenan in dai ba san ba san dalili ka san kuma kai mutum hukumci baka san ba me darura me ya kawo haka in dai ba wata darura haka kurin dan keta ko ka sha inoi bai halitta kuma laihi ne banna ce ba a san haka na in dai ba dalilin komi kinan ya rage a binciki wanda ya kashan in dai sai ba dalilin ko ba ta darura komi gaskiya bai halitta a kashe icce banna ce ga shan inuwa ga kuma shi ma wani abu ne daban wanda an san dai da amfanin yan washibka yake a cikin al'umma bangaren yanayi bangaren kyakkyawar zamantakewa ta abu dai kowa sani gaskiya Allah shirya da mu dai kwar assalamu alaikum
alo salamu alaikum na wa alaikum salam wa rahmatullah salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
mara ah
lafiya na'am yana bisa gadon likita eh baya iya tashi shi kuma gadon baya kallon alƙibla Eh.
gadon alƙaƙe Eh.
gadon alƙibla ya ne zai yi sallai to na gane shi kenan na tankin sallah mara lafiya kenan wanda iya cikin halin- ya halin jiya sha ya kama radio kenan sha da kaji ma musulunci komi ya ya shirya babu wani abu daban wanda kullum dama kuma shi muhimmancin mutum ya tambayi hukuncin shari'a kan duk abin da zai yi ba sai ba bayan ya cabata ya ka tambaya assalamu alaikum na'am assalamu alaikum na'am a kai wani na ga akwai matsala yawa inda kuke akwai matsala da zo inda kuke na ga zama kuke da suke suka kira abin ya kiya a na ga muku layi biyu ne akwai layi na airtel mai lamba 96 99 sifili daya kenan banza daya kuma ce zero ɗin banza daya kuma da sattin da biyu akwai na move kenan wannan shine 96 99 01 62 mutum in yi a nan bai samu ba akwai matsala sai ya koma namu a ciki ya samu mai mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 assalamu alaikum assalamu Ana alaikum magana da wannan na'am
barka ne muna lafiya alhamdulillah
kama da ta kuna tare da Idrisa Gali ha
Idrisa Gali to bismillah idris yes.
yawa tambayar mu mana akan wanda eh, kamar wanda yake kiran sallah eh
Eh, da ta ji kiran sallah ta yi alwala kuma sai wani uzuri ya dauke ta ba ta sa- ba ta je ba ta yi sallah har aka kare sallah eh
kuma da ta zo ta za ta yi sallah sai ta taro wani ya ya shiga gaba zai yi sallah eh
to sai ta sa kokonto a ran kai wannan ya iya sallah ko ko bai iya ba sai ta kibin shi kai baka kai kadai ka tafi yanka ya ni hukuncin kai to
Eh, shi ne muke tambaya.
shi kenan ta na gane na'am eh to kenan muna fatar da yan uwa zai kokarin kaman bin layi in biyu ba a sake wani a cikin wanda aka bada kwanan assalamu alaikum na'am bismillah
Salamu alaikum.
wa alaikum salam
Sura na ne.
alhamdulillah
An ci da kowane shirin shi ne muka ce za mu kira mana zai da shi.
to Muna bara addu'a.
Allah biya bukatun mu na alkhairi Allah biya bukatun mu Amin ya rabu.
amin amin Amin. Allah kara ma annabi sarki.
amin na musalli Allah musalli Sai
assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum Alo.
na'am
Ina kwanan kuma ne.
la ilaha alhamdulillah Sai lafiya.
alhamdulillah
Malam kuna tambaya ne akan kamar haka mantuwa kana mantuwa kullum haka.
eh to nan ah, ina da ɗan gyara wajen zu misali mai kun ce kun Allah ƙara ma annabi daraja kun ce Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka ka yi ibada kuma ka samu lada kai tsaye kuma shine abin da yazo a cikin sunna Allah sallallahu alaihi wasallam kadai ka hodi kenan ka mai salati cikin a wannan salatin shine daman salati na na bangaren Allah shine daga mai daraja kuma kai ka samu ladan mai salati kuma Allah ya maka salati kai ma goma kenan maimakon da abun na kwana abin yake yawa wannan al'ada ta alƙara maimakon maimakon mutum annabi salati sai ta alƙara ma annabi daraja eh amma ga abin da shi annabi ya karantar da mu wajen roƙa mai wannan daraja wajen Allah Allahumma salli ala Muhammad sallam shi ya kamata a yau ta yi assalamu alaikum Wa alaikum salam ina kwanan kuma ne.
alhamdulillah
Tambaya ce gare ni.
na'am
Wai misali mutum ne ya arme dama yana da mata kuma sai ya armi wata budurwa. Ya Eh.
arme ta kuma ba a yi ba yanzu ya kwana uku sai ya arma.
Eh.
Kuma kamar misali in ya zo wurin uwar gidan sai ce ya sun yi kwana arme da ita kuma a kanin ya halitta ko ba.
an kawo ta an ta budurwa an kawo ta gidan An kata gidan kwanan ta uku da zawa.
to na gane shikenan Salamu alaikum.
alaikum salam kenan muna wata dan uwa a saba wa annabi salati kullum abu da shaye mutum da ke neman lada wajen Allah ya yi abin da yake da ladan in ka ce alamun salamun salin kadai ka ka samu magana ya kawo annabi salati kuma ka roƙa mai daraja kin a wajen Allah kuma ka samu lada ka samu salatin Allah da zai ma goma in kai daya assalamu alaikum to yan wa mu karanta wannan kayan a ci gaba na maganar sallar mara lafiya wanda yake kwance a gadon likita gadon likitan kun bai ijiwa kana a kibla to Allah subhanahu wataala ta fattakulla mustata'atu ku ji tsoron Allah bakin iyawu kuma ko da tauna fiki za gani ko tafikin ana magana kallon alƙibla ma alƙudura in kana da ikon kallon ƙibla ne ke zama wajibi idan ba ta kallo alƙibla za a yi sallah duk inda ake kallo kuma wannan abin da yake wajibi ne ga dukkan balle masu jiya za su ga dan mutum a kare yake bai iya motsi ko bai lahiya bai iya motsawa in dai mara lahiya yana cikin hankalin shi in dai iya cikin hankalin shi iya cikin hayacin shi ko da bai motsawa za ce wannan kai sallah ko da ta kai bai iya nuni in bai iya zama da manzo Allah ya ce kai sallah tsin ka ya maka iya sallah kai azumi maka iya azumi kai a kwance kai kurin kai nuni ta kona hali sallah ba baranta ko da da zuciya zai Allahu akbar ya sanya karatu ya kabara in dai da hankalinka ka kabar sallah ko da kana ga likita kaka ce yana warke dawo wannan matsala ce a'a ka san ka dawo ka dawo ma yanda haka kai ga mai jiya ka kula da man lafiyar ka jami'i sallah bane tashi iya kwance ya kwance inda yake zai yi ta ko da bai ishara inda dama ya ishara in bai ishara kurin zai kabara a zuciyar shi kurin ya san kabara ta harama ya san ya karatu ya san kabara ta rukuyi Allah ya san abin da yake kuma Allah zai bashi ladan abin da insha Allah kenan sallama lahiya kenan zai yi ta baki inda zai iya a tsaye ko a zamani alƙibla ba ƙibla da abin da yake yi wa zai abin da bai yi wa Allah ɗauke maka wallawa wala sai iya maganar an yi kiran sallah wani uzuri ya ɗauke shi na duniya ya je bayan ya ƙare ya dawo ya isko wani iya sallah tashi zai yi ko kuwa bin wancan zai sai bi tashi tashi shi ɗaya to ba kai lahi ba abin da kai saboda lahin ka dai wancan da ka ban sama meye ya dauki an yi kiran sallah ka ki zuwa da manzo Allah ce dole ji kiran sallah bai amsa kiran sallah ba bashir sallah ka wani a ce bai sallah a ce bai ladan ne ba sallah ce dai kaga akwai asara in dai duniya ce ka tafi kabar sallah wannan shine lahin ka sai ka tuba ga Allah na kin amsa kiran Allah da kai kuma da uzuri Allah san uzuri shi da ta kashi abin da kai ba kai lahi ba dan ka zo domin akwai sabani ma kan maganar jami'i bi a masallaci su malamai da dama suna ga cewa ta ciki akwai malikiya ta irin salbani su bin ba suna ga ba a jami'i bi a masallaci kenan kan wannan wasu na ga ana iya yi to kenan kan wannan kaga kenan dan kayi kai daya ba matsalar komi kuma ma'aikaciya daidai kai ma don akwai masu ganin cewa shine daidai daga sunnan ma don akwai ruwayoyi suka tabbata in ka zo inda lada ne ma za a baka inda makara ce ba ta gangan ba a takaice dan wa dai kurin baka yi lahi ba lahin ka ɗaya ne wancan inda ka tafi an yi kiran sallah ka ji sare ka tafi wani wuri can za ka bincika me kai ka duniya ta kai ka ka kai data wannan sai ka tuba ga Allah game da kuskure da kai kurin shi ne Allah taimake mu sai magana ta mijinta ne ya armi budurwa sai kuma ita uwar gida sai yake zawa gidanta alhali kwana uku da arman budurwa kamar da yalwa ta bayani gaskiyar magana amarya in budurwa ce tana da haƙƙin sati guda a gidanta kenan akan haka ya dawo gidan uwar gida kaga wannan ya tabbatar da cewa samoga ce zalunci ne ya yi haka kenan ke uwar gida kake ba shi haɗin kai kake ba shi haɗin kai na zauwa wajen ki da don biyan bukata shi ne kuna abin yi bai dace ba ki ba shi haɗin kai sai bayan sati kuma wannan yana karantar da mata su da yawa kuma tsammanin in aka mata kishiya kamar an gaji da ita ne ko ba a santa ne an gaji da ita aka kawo amarya to kin ga zanen misali ne kin ga ya amarya a sayafin amarya yake kewaye wajen ogida kakin ya san ogidan shi ba ba rashin santa bane bai je armi dan da yawa kuma san matar rigima tana kamar dan ya mata kishi ai ya gaji da ita ne shikenan ya kawo ta sai a tare bala'i har ma a watsa ta bar diyanta a gidan bayan ta zuba diya a gida kuma zuciya ta dauke ta ta je wani wuri ba san inda ma za ta mun sai na matsala ce da yawa ya kamata mata su dauki darasi kan wani ababe so da yawa yau fitina ta irin wani abun yakan zo cikin iyalai mutane ɗanwa kullum abin da ya kamata mai tunani idan na mace ko namiji lokacin da aka samu iyalai tsakanin kai da mace wani mace ko namiji yanwa kullum kakka tuna kai amma ni zuciya ta kaza yan uwa ko mace ko namiji wallahi ina magana magana ce ta magana ta mutum mai hankali abin da ya dace ya tunani lokacin da aka samu iyalai ana zama armi yanzu matsalar gidanka ba taka bace kai daya rashin tunani ne kurin mutum ya diba shi mai aka mishi bai diba wannan diya bai diba wannan diya da suke tare wani hali su za su shiga dan ka mata mare bangare kun ka ce baka diba me sakamakon diyan da kuka aiwa ke biki diba me sakamakon idan kika fita daga wannan gidan diyan ki wani hali suke so da yawa wani yan Allah rashin wannan tunani yana kawo matsala cikin zamantakewa ta iyalai a cutar da diya a tada ma diya hankali a ruhuda su daga cikin yanayinsu don duk mai hankali ya sani yau a ce misali akwai diya a cikin gida da uwarsu da ubansu ana zamne da mallahiya yau a samu problem a wani matsala a cikin gidan wannan ko da ba su iya magana wannan yaran su ce kaza kaza wallahi bale da hankalinsu duk inda suke hankalinsu ya canza in karatu suke za su matsala ta tunani duk inda suke suna cikin damuwa saboda gidansu akwai matsala to bale a ce an waye gari suna cikin gida kuna rayuwa da uwarsu da kai kuna rayuwa cikin yanayi kuna aka waye gari kun misali uwarsu ta huta ta ce misali ba ta zama arama ko kai ka kore ta zala wannan yaran idan za su yi kaga shi na sa a stamp problem da matar da ka kawo ko a sa matsala da wannan yaran kama da kai saboda wannan yaran bisu cikin hayacinsu an cutar da rayuwarsu sun shiga wani hali daban na musamman wani ma daga nake lalacewa wani kuna a takasar wanda sai ce yan uwa idan Allah ya sa an samu iyalai to dala idan mutum aka mai wani abu ko ke mata ce namiji ya muke wani abu ko kai namiji ta maka wani abu kakka tunanin kai daya ka yi diba kai wannan yaran da kuke tare me za su shiga na ta ne wani ke ba labari cikin irin wani abin da aka yi ne sana da ɗiya maza wani sa a jami'a to Allah sa ɗiya masu hankali ya zama uwan suka dawo uwar da uban suka rabu uwar ta zo tana ƙoƙarin kwashe kaya ɗiyan da hankalinsu da suka ce dala suna son zama da su da uwar da uban suka zamana suka ce mun ji yanzu matsalar ko rabu za ki tahi ki tahi gida ki bari to da Allah mu meye matsayinmu a wajenku mu ta rayuwa mu meye matsayinmu a wajenku duk matsalar ku mu bu mu cikin da san rayuwar ku wallahi wannan yaran wannan hira suka uwayen kowa da uwar da uban kowa cikin sai mutu haka ne kenan zaka yi sai kai da sahi da sunan iyan suna cikin lisan ka duk da kai da san rayuwa an mun kaza cika da san rayuwa an miki kaza to su wannan iyan ba su da haƙi akan ku wani tunanin yawa tunanin na mai hankali kamata ya gaji hankalinka ma an gaki da zuciya wallahi ka shiga wani hali daban ka cutar da ɗiyanka kai ba kanka samu matsala he kullum wa mutum mai hankali tunani yake me mai amfani kaga wannan ɗiyanku suna cikin rayuwa dole zaka rabu kai rayuwa he ɗiya ɗiyanka suna cikin rayuwarka me kake kana tunanin me zai gyara su me zai kawo musu zaman lafiya me zai kawo musu nutsuwa cikin rayuwa kenan kaga rashin wannan tunani kurin ni an mun kaza ta mun kaza ko ta ce ya mun kaza kurin a gama a watse su diya bas cikin lissahi kenan kaga wannan kenan akwai karantin lissahi Allah taimake mu yan uwa da tunanin na rayuwa kuma da kullun diba abinda zai biyo baya kullun mai laraba suke cewa khuzul amru bi qawabilihi din zaka yi wani al'amari mai hankali ya diba in ne kaza mai zai ka kaza in ne kaza yan uwa hatta magana wa'azi hatta magana umarni da kyakkyawa kana tunanin me zan me zai biyo baya in na ce kaza kullum mai hankali ya diba in zai wani abu da abin da zaka yi to yanzu in ne kaza me yasa me zai biyo baya wannan shine rayuwa Allah ya taimake mu yanwa da tunanin cikin rayuwa kuma Allah mana katari Allah sa mana sanyin zuciya dan to da yawa shedan yake husata mutum ya husata mutum kuma yawa mun ina mun shaka misalai ruwayo ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin za ga wani abun ya bada labarin na mushkila ta zamantakewa an ibe dan wani assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am daga murya
ya yi kaman an yi kaman azumi guda biyu da shi haka to har ramadan dai ya je karshe kuma bai samu ba lafiya dai kuma a karshe dai Allah ya bashi rasuwa to wannan azumin ana iya rama mashi shi ko ba to na ji shi kuma ha kuma har da lokacin da muka isko shi asibiti kama wanda suke iya haka san ba ƙa'idodi ya yana cikin hankalin shi dai a kwance ya baya iya tashi amma sun bar shi tsawon lokaci haka ba sa kulawa da sallah sai da muka je da kwana muka ce yana yin sallah ya yi ba baya iya sallah muka ce a hal sallah ai kowane hali ka samu kanka in cikin halin hankali da kake za ka yi sallah kuma ya dabbar wani lokaci haka bai yi ba sallah eh
to shi ne dai muke tambaya haka to insha dan Allah azumin ana iya rama mishi to kuma sai kuma yadda dai kuma muna To.
da ranar kuɗi abin To.
da Allah ya sa.
to magana to dangane da yan uwa masala da yawa aka san wani abu duk wanda ya yi rashin lahiya cikin azumi man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda yake bulaguro ko rashin lahiya an ba shi wani lokaci daban to shi mara lahiya da ya samu shi cikin azumi cikin ramadan bai warke ba balle ya samu damar ramawa to dama azumin Allah bai dora mashi ba bai haushi ba tun da bai warke ba kenan ba magana a rama mashi azumi ba magana a rama mashi azumi tun da bai warke ba Allah mai cikawa kuma azumin bayan bai warke ba dama azumin kanshi ba ko da bayan azumin ya mutu inda bai warke ba kuma dama azumi biyu aka yi kenan dama azumin saura ba su zo ba iya rare a takaice dai ko da azumin ya kare ya mutu a wannan rashin lafiya warke bai tashi ba ba a rama mai azumi gaskiya magana kuma dama ita kuma sallah dama sallah ba a rama ta dai kuran a roƙon mai gafara ta Allah Allah gafarta mishi na kuskure kurin da aka yi ma ba magana kina wani tambaya ta ka duka biyu ba a rama mishi azumi ba a rama sallah kuran ta mai addu'a ta Allah gafarta mishi ya ji kan shi ne kuran abin yi Mm. assalamu alaikum Assalamu alaikum.
na'am Malai na kwanan kuɗi.
lafiya alhamdulillah Kuɗi shi zai kuma bari.
ah Yadda sanin kuɗi ake sanu sanu sanu sanu alhamdulillah Eh, lawali karin ne na kire kuɗi da nan yi ba kuɗi.
To Allah kan- to Allah taimake mu da aiki Allah taimake mu ana ana muna fara da.
to Allah amsa mana alhamdulillah assalamu alaikum
Sanin salamu alaikum na lafiya.
lafiya lau alhamdulillah
Wai malam kamar cikin kiran sana'a Allahu akbar Allahu akbar ina ana iya shiru mu tare ya karanta an galibu kuma ba dole bane ba.
tare da
Yanzu kamar ina kiran sallah.
eh kamar na su ji Allahu akbar Allahu akbar haka yi an an na kasa an gare shi a zara na da da da da da da Muhammad Abdullahi Imam.
eh ka san eh, akwai tarji da aka ce a cikin kiran sallah akwai wani- wata kala kan kiran sallah na Abu Mahzura ya tabbata misali in yazo kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar sai ce ashhadu an la ilaha illallah a kasa kasa ba ji ba sama ke shi ba ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah kuma hada ga murya ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلا حي على الفلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله kenan wannan shi aka aka ce tarji ayi kalmar shahada biyu a ƙasa ƙasa kuma sauran ta bayan ya daga murya wannan ya tabbata a sunna cikin kin sanar da annabi kuma Abu Mahzura ana yin shi an haka yi mutum ba lahi bai ya zo a sunna Mm. assalamu alaikum na'am bismillah sai iya cikin kasan kansa da iya- a kuma a kowane ba a wannan kin kenan ta jan kaji mutum yayi akwai dalili da ake haka ke assalamu alaikum na'am
An tashi layi.
la ya alhamdulillah
Ranar muna da tambaya.
na'am
Ranar menene hukuncin kamar wanda zai yi duk abin da zai yi ya hana armi kamar haka ya hana armi shi dai kamar musamman yana son ruwa kuma harbo shi zai ya hana abu.
to assalamu alaikum na'am
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum Alaikum salam ta shi laya.
la ya lau
Allah albarkul Qur'ani Allah muku gafara.
amin ana gabata ban gaba daya
Allah muku gafara.
Allah gafarta mana gaba daya. Jazakum khairan. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Na'am.
Malam muna da tambaya.
Na'am.
Yana kuma kamar malam mutum ne yana lafiya da yake sai ya bar rubuci to ya da ya kokarta a ya bar rubuci
to to shi magana ta mai cewa mai aka ce a raba eh, mai magana assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
alhamdulillah
Eh, Na kwana ku.
la'ala Amma da mai tambaya ce nake yi.
na Kamar misali yanzu mace tana da ciki mijinta sai ya rasu. Kamar ya rasu ya kuma gobe ta aihu.
hey Na tabbata ta kare kufa a gare ni.
to hek shawara Aha to insha Allah.
Eh, to sai muna maganar cewa raba arami yan wadin dai abin da zai zo ba wani dalilin komi kenan akwai cutarwa ka cutar da ita yarinyar da za a arma ko shi mai arman wanda yake so wannan akwai cutarwa wannan haƙi ne na zalimcin cutarwa sai magana wanda a nafila ka bar ku yanwa duk sallar da aka bar ku babu na raka'a kenan a nan sai dai kawo ta raka kan bacinta kenan wannan shi ne kuma in ƙarshe kai ba da salam in ka je sujada kenan sai magana mai cewa mace tana da ciki sai mijinta Allah mai cikawa in ran nan bayan mutuwa da inda ya mutu Allah ce ulatul a'mal ajrahun ayin da nahmalahun cewa in dai mutum ya mutu mace da ciki ko ran nan bayan mutuwa shi bala kwana biyu ta ta ayu to idda ta kare iddan mai ciki aihuwa in ku misali sabon ciki gare ta ya mutu da sabon ciki ful wata ma iya fice wata ɗaya ko wata biyu ba to idda ba ta ƙariya an wata bakwai takwas ne ya ta aihu ta kun idda ta ƙare wannan shi ne matsayin mai ciki wani lokaci da ya tsawo wani lokaci ta gajarta haka allah kaddara wa mata masu ciki assalamu alaikum Assalamu alaikum.
na Ina kwana.
na alam alhamdulillah An ba su lafiya.
alhamdulillah
Malam muna da tambaya.
to bismillah allah sana sani Kamar yanzu mijinka ya wuce takarda a halin jihu ya miƙa maka.
eh Baka abuta ba kuma ya maida.
eh To ya ake ciki?
ya gaya Takardar.
mi- ya gaya miki abin da yake ciki ya sake yake ne ko bai gaya miki bai gaya kowa ba ya saki to
Zai wannan ba da zai takarda ya maida.
to ai shikenan naji shi an wa ba da ko zai ba takarda da a takarda ba abin da ya rubuta na saki misali iyayewa wani ma zai iya rubuta cewa ina son ki yanzu ma na fara son ki wani haka ya rubuta mata ban sakani ban takarda da saki sai ya rubuta yanzu ma na fara son ki ya rubuta ka ba to ya kaga irin ba saki bane ba shi bice saki ba ga mu abin da ya rubuta kenan ba da takarda in ba ya faɗi wace na sake ki ko cewa ya baki a rubuta ya sake ki ko ya gaya miki sai ya amshe kuma ba mai mai hukumci shi yanzu hukumci akan shi tsakani da Allah ka sake ta ce a wani saki mata ba dole a riga haka yake tunda ba hu- hurucin saki wannan shine yan uwa ya kamata bangaren saki da yan uwa a bar wasa da dan nuna abin ke zuba wani ya ce maka mata sai maka mata ko abin zaburin kenan mutum ya kare ma duk kalma mai shuba ba za ta kawo hayaniya kan arman ka mutum ya kamata ya kare ta dan akwai wani zaka da ya je cewa kun ba ma su addini sani ba kun ya kashe maka addini assalamu alaikum
a cikin suna mana sai laya la la
ya bugai alhamdulillah
a wani ina kusa mutum daga masallaci a kowace da su mutum suke da wani jirgin da ya fafa daga yami da masallaci a cikin jirgin kuma ya je ta gini wani masallaci da wani da fafa to an- mun ce bai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ji kiran sallah bai amsa ba kiran sallah ba uzurin komai ba shi da sallah to kai wani a ce ma a ce ma da ka babu dada ma ka- ya isa kurin ko ma ce sallah babu ita gaba daya kenan ba in dai ba uzurin komai lahi ne kuma hasara ta yan uwa ina ga lokaci ya taimuna fatar Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan daidai gaba daya kuma kurakuri Allah gafarta mana kuma duk masu bukatu na alkhairi na cike na waje gaba da Allah biya bukatun mu na alkhairi Allah kare mana imanin mu in lokacin nan a samu cika da imani Allah sauka mana da mana mai albarka cikin kasar mu gaba daya da dukkan duniyar musulmi gaba daya Allah ka mana ruwa mai albarka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا- اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته